قال المؤلف رحمه الله الغرام بالكتب yau salafi bai zo ko aha algharamu bil kutub jama'a wannan shine rataya zuciya algharamu shine rujje ka ta ratayu da littafi kaga in ba Allah ya gyara ba sai a shekara lan ya so ba sai littafi ka gani jama'a sai littafi alkhairi a sa littattafai ko ba ya karatu ba baya za ta yi karatu in ji mai haka kake za a samu alkhairi ƙwarar da suke in gane ko littattafai kar a yarda ba a sayan su ya sake gani ni da na je madina farko abin da nake fara tafiya kafin muharar muna gama ziyara jami'a ne je in samu littattafai na ko ni jika ɗari biyu in sayo kaga kowane lokaci ka kana da littattafai waɗanda masu amfani masu amfanar da al'umma wanda za ka abin da su da haka idan ya zamo kana ba ka sayi littafi to akwai matsala shine haram al-gharam shine ta'alluq bi shay ta'alluq bi shay karatayu da abu littafi ya zamo sharful ilmi ma'lum dokaka ilimi sananne li umumi naf'ihi don game amfaninsa wa shiddatul haja ilai da kuma tsananin bukatuwa zuwa gare shi da hajatul badani ila anfas kaga jikin mutum yana bukata zuwa ga numfashi wa zuhurun nafsi bayyana tauyewa bi qadar nafsi yau iya an kace ba numfashi ya kake ganin jikin mutum to yau an kace kai almajiri ne babu lissafi wa usulul ladzati wa sururi kuma tabbatuwar jin daɗi da farin ciki da ƙadar tahsilihi gwargwadon tabbatar da numfashin nan ko gwargwadon tabbatar da littafin karatu wali hada don hakan nan ishtar da ƙaramin kullabi da tsalar wato tsananin ratayuwar ɗalibai ta kasance ga neman ilimi warƙaramin bijan ilkutubi da kuma wato wato ratayuwar zuciya da tara littattafai ma al'intiqai ba ce ya ko wani abu ka gani ka sayo ba ka je kasuwa ka sayo ummu musa ka sayo da layar khairat a'a ba wannan ba ba jawharatul kamal ka sayo duk wani abu cikin maktaba ka samu akai ba shi ake nufi ma al'intiqai mu yi wato yi zabi ka zaba littattafai na kwarai waɗanda bayan ba ka nan ma ‘ya'yanka za su kai wallahi maktabar baba akwai littattafai masu amfani amma ka mutu ka bar da la'ilul khairat jama'a don Allah ka diba ka gani alhaji nasiru ka mutu ka bar umu musai wa uba ga maraya ko baru kaga ai ba ta yi kyau ka gane ko na ha? La'ilul khairat eh to in dai daɗi ne giya ma ai ana ce mata mashrubatun ruhiyya giya sunan da aka sake mata mashrubatun ruhiyya ai ko ka san sunan ta akwai daɗi ko ko sami dan butali ka sha mana ko ba haka ba giya ma ai tana da wani suna mashrubatun ruhiyya abinda za a sha ai a da shuwa to ka samu dan butali ka kwangwata eh ka da eh ga kuma caca ita ma an canza mata suna sai a ce wato abin gashi mina ne akwai sunan da suke mata riba riba ba abin gashi almaisir wannan maisir kimar wanda ana canza mata suna shi ma akwai wani sunan da suke ce mata ko mine ne ake ambata mata shi ma wani suna ne na na zamani na zamanin da ita to ai mala ibrahim kasancewa suna abu sai sawa abu ya zan halal da abu ka ka sama littafi suna ai duk littattafai waɗanda suke masu muni sunayensu mai kyau ne jahirul ma'ani kana kin wanga suna dalailul khairat jawharatul kamal duka sunayen waɗannan littattafai ai suna ai shi mai muni mai abu mai muni ai ya yi kowa zaɓin suna mai kyau domin in ya faɗi muni shi tun tashin farko gaban goke don ya tsallaci addini unwanin zai sa a gudani abu amma kai yanzu kana samu abinka dalailul khairat ko jawharatul kamal ko jawahirul ma'ani mutum ya duba shi ai sai in ya san sharrin da a ciki amma kaga suna baka taba ganin wani ya wallafa littafi ba ya samu al-mal'un ko kuma wani kamar yadda ba ka samu mutum suna wanda yake mummuna haka in ka wallafa littafi duk yadda za a yi sai ka zo ka zayyana shi da suna domin dan ya ja masaya to kenan suna baya sanyawa abinda ba na gaskiya ba ya zan na gaskiya to ya kamata in za mu mutu mu mutu a iske maktabobinmu da littattafan kwarai in ma akwai bukata ta sa ka kawo littafi mara kyau to rubuta hadal kitab kitab kaza hadal kitab mukhalifun lil kitabi was sunnah walakin akhassu ko ikhtana'atuhu lihtijaj lihaula'i sufiya ko lihaula'i kaza kaga danka da yazo ya duba yace to wanga dama baba ya faɗa yace wanga ba littafin kwarai bane eh na san shi ne domin ya zamo hujja ga yan sufawa kaga shike hujja ga sufanci da kuma masu kurakurai to da haka shine malam yace walahu akhbarun bi hadha taqul akwai labarburra masu tsawo wa fihi muqayyadatun fi khabar alkitab akwai abubuwan da anka kayyade cikin wani littafi da ake ce ma khabarul kitab in ji bakar abu zai da yace yassarallahu itmamahu wa qada Allah ya sauƙaƙe cika shi da buga shi wa alaihi akan wannan fa ahrijul usula ka kiyaye asali min alkutub min altatafai wa lam annahu la yughni min ha kitabun an kitabi ka gani wani littafi bai isuwa da wani littafi yi kokari ka tara littattafan sai dai yin rishin kuɗi dan littafi guda yanzu za ka samu littafi guda na jika ɗari da hamsin ɗari da ɗari biyu kaga an samu aksi akwai bidayatul muqtasib sharhi ne bidayatul mustahid bai yake da fitowa mujalladi goma sha shida yana kai jika ɗari da ashirin ka gani irin waɗannan sai su yi wahala mutum ya abun gashin su ba Allah gyara ba ta ɗari na gani to da hakan nan wala tahshur maktabataka karka tattara maktabarka wa tushawishu ala fikrikatika kuma ka ka ka ka shawwasha ka shawwasha akan tunaninka bil kutubil guthaiyya da littattafai waɗanda suke wato guta tarin banza gutha'an waja'alahu gutha'an ahwa ture kawai abinda bai da amfani shi ake cewa gutawan ka guta usai ka tara maktaba amma duk maktaba in an zo babu na kwarai in an zo an iske sai a iske a arba'in nawawi da jami'ar mutum mutum ɗaya ne na kwarai sai wata wadawa da an ka iske kemala ali can da dalail da da da wasu kala da wasu kaza hakan nan kada kai hakan nan a gane ko la sai ma kutubul mubtadi'a mala yace kar ka yadda ka kawo littafin yan bid'a a maktabarka fa inna hasumun naqi'un domin dafi ne wanda yake mai cutarwa sumun naqi'un dafi mai cutarwa kai littafin yan bid'a zaka zo ka tara a maktabanka ai kai ma ka san ka tara abin da zai halakar da kai ka tara abin da zai halakar da kai da haka kiwa mu maktabatika da malam yayi maka wannan magana sai ya gaya maka shin da mine ne zaka tabbatar da maktabarka to ga littattafai malam har da maktaba sai da yayi muna alayka bil kutubil mansuja malam yace na hore ka da littattafai waɗanda an ka tsara ala tariqatul istidlal akan hanyar kafa dalili wa tafaqquhi da neman laba da neman fiqh ala ilal ahkam akan illolin hukunce-hukunce walgausi da kuma nutsawa ka yi iyo ala asrarul masail akan mas'aloli waɗanda suke asiri masail waɗanda suke koye wa min ajalli ha kutubu shekhaini daga cikin mafi girman su littattafan malami guda biyu shaykh islam bin taymiya rahimahullah wa talmidahu ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullah kana ganin waɗannan malaman guda biyu Allah ya albarkaci rayuwarsu kwarai malam adam akwai fatawa ko na shaikh islam akwai majmu'ul fatawa na shaikh islam ha kaga ibn al-qayyim da ibn al-taymiya suna da littattafai da dama wanda suke dole littattafan nan masu amfani ne kada a ce maktaba ka babu waɗannan littattafai madarikus sa'ada darul abin nan kaza da hadil arwa ila biladil afra zuwa littattafai ga sunan dai na ibn al-qayyim na shaykh islam ibn taymiya risalat tabutiyya kaza da sauransu duka akwai wato littattafai na waɗannan malaman domin bayan da za a yi ka ɗibi littattafansu baka amfani ba shaikh islam ibn taymiya da ibn al-qayyim ga kuma almajirin su guda shi kuma ibn rajab al-hanbali almajiri ibn al-qayyim ne shi ma littattafan shi masu muhimmanci ko da malam zai kawo maka su sai kuma al-hafiz wa al-jadda akan wato mafi miƙewar hanya fi dalika min qabl wa min ba'd kutub littattafan al-hafiz bin abd al-barr wanda yake mutawaffa sana ta 463 rahimahullah wa ajallu kutubihi at-tamhid at-tamhid wanga na muwatta kenan na muwatta ma malik sai al-hafiz bin qudama shi kuma 620 ne ya mutu yana bayan ibn abdul bar rahimahullah wa wa ar'asu kutubahu al-mughni littafinsa na sama المغني لابن قدامة فقه كده سي الإمام حافظ النووي wanda yake almutawaffa sanata 676 rahimahullah sai al-hafiz az-zahabi shi kuma wanda yake 748 rahimahullah al-hafiz ibn kathir shi kuma wanda ya mutu 774 rahimahullah al-hafiz ibn rajab shi kuma wanda ya mutu 795 rahimahullah kaga ibn rajab da ibn al-kathir biyu dalibai ne da shamsuddin az-zahabi da an-nawawi duka dalibai ne na waɗannan bayan Allah sai al-hafiz ibn hajar shi kuma mutawaffa 800 wa 50 rahimahullah al-hafiz ash-shawkani shi kuma wanda ya mutu 1250 rahimahullah al-imam muhammad ibn abdul wahhab wanda ya mutu 1206 rahimahullah wadannan a ce baka da littattafan waɗanda malamai kaga bai dace malam ma sai da ya gaya maka yaya maktaba ka za ta kasancewa maktaba ka ta zamo da waɗannan littattafai ka duba hankali kutub sai littattafan ulama'ud da'awa wato malamai na da'awa wanda yake wa min ajma'iha ad-durarus sunniya wa min ajma'iha durarus sunniya imam muhammad bin abdul wahhab shi kuma wanda ya mutu kaza sai kutubu ulama'ud da'awa wa min ajma'iha durarus sunniya kaga wannan durarus sunniya yana nan shi ma an tattara su na littattafan malamai sai allama sana'ani shi kuma wanda ya mutu alfu wa mi'a wa tanain wa tamanin rahimahullah la sai ma kitabun nafi subul salam balantana littafi mai amfani wanda kowa na da shi shine wannan littafi na wato subul salam subul salam wanda yake sharhi ne na bulughul maram al-allama sadiq hasan khan qannuji wanda ya mutu 1307 shi ma rahimahullah sai al-allama muhammad al-amin shanqiti wanda yake mai abwaul bayan an gane kuma mutawaffa ألف وثلاثمائة وثلاثة وتسعين رحمه الله لا سيما كتابه أضواء البيان بل أن تنام لتاجنسا وأن داك جيما أضواء البيان gane ko to kun ga waɗannan malamai waɗannan a ce maktaba ka alhaji nasiru ba ta da waɗannan gaba ta kai sai yi kyau ba malam ali a ce ba ka da waɗannan gaba ta kai da an ka faɗa sai yi kyau ba ka gani na ana son a samu maktaba ta tattara waɗannan domin insha Allah azza wa jalla al'umma za ta amfanu da waɗannan za ta amfanu wato da su za su karanta malam shi alkhairi shin da mutum ya bar alkhairi shi ya fi koko mutum ya mutu ya bar sharri ai ina ganin waɗanda sun ka biyo baya sun sun ka ga abin da ka bari na littafin ko dan dalila haka suna ta sai mun sai mun bi uban amma kawai sai ya kasance wato baka da maktaba kuma in kun ka lura alkhairin littattafai al'umma za ta amfani da shi me ya illar ka yi ɗan ɗaki a gidanka ka ajiye littattafai duk mai bincike ya zo ya yi bincike ya bar maka abin kai ta sha kaga wannan wata sadaqatul jariya ce wanda bayan ma ba kana ƴaƴanka su ma sai su hawo akan haka
بسم الله الرحمن الرحيم